shafi na nan ɗari uku da talatin da uku bismillah to bismillahir rahmanir rahim ثم قال sannan kuma sai umar ibn abdul aziz ya ce فقال رضي الله تعالى am suma qala sannan sai ahmadul mubarak ya ce ah, wa qala sai umar ibn abdul aziz ya faɗa radiyallahu ta'ala anhu Allah ya ƙara yarda da shi إن الكاملين من أهل الحق haƙiƙa wanda suke cikakku daga ba abuta gaskiya masu bin tsari na addini إذا سئلوا عن مسألة idan aka tambaye su daga wata matsala من الحوادث daga abubuwan masu faruwa التي ستقع wadda a nan gaba za ta afku لم يتكلموا فيها ba sa yarda su yi magana a cikinta إلا بالنظر من sai القول ko ƴan ƙanƙanuwar magana لأنه أول أمر شهد domin shi ne farkon lamarin da suka gani وقد شهدوا الحق sun ga معهم.
gaskiya bayan nan a ce aiwa mutum kashafi ya san abin da zai faru cikin halitta ai wannan matsayi ne na baya-baya Eh, wanda ya tsaya ga nan bai kai ko ina ba فعلموا ضلاله sun san bacin wancan matsayin cewa ba komai komai ba ne فهم يكرهونه suna ƙin wannan ويكرهون الكلام suna ƙin yin magana a cikinsa ولأن الدنيا والحوادث wato yaro karami ai yaro karami shi da an ba shi yan biyar ko yan goma sai ya fito yana cika baki shi ma yana da kuɗi babansa ya ba shi kuɗi amma kaga wanda yake babba dan an ba shi yan ɗari ma ai ya san akwai gaba akwai gaba da ita to wannan a ce an wa ɗan adam kashafi kamar an ba shi yan biyar biyar ne a irin kuɗaɗen mu ga yan- ga yan ɗari ga yan ɗari biyar ga yan dubu kaga me aka yi kenan
لأن الدنيا والحوادث الواقعة فيها domin ita duniya da baki ɗayan abubuwa fararru da suke afuwa a cikinta مقبوضة عند الله a تعالى baki ce wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa an ka tsaya ko tare da abin da Allah yake ki to kai ma karshen ta sai ka zamo wanda Allah yake ki فهم يقولون ما يقوله الحق سبحانه su suna kin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake kin sa وأيضا kuma ولا يتكلمون فيها ba sa magana a cikin ta إلا بالنزول عن درجته sai fa ta fuskar sauka daga matsayinsu كما ينزل من السرير kamar da yake saukowa ne daga tauraruwa surayya zuwa ƙasa dan dagariyar ƙasa وقال a sai da abdulaziz dabbag ya ce تلك الحوادث darajar waɗannan faruwar abin da ke faruwa هي درجة فتح عالم ita ce darajar buɗin da ake yi ga ma'abuta duhu وأيضا kuma فإنه رضي الله su Allah ƙara da a gare su لا يشاهدون la yushahiduna ba sa duba إلا بأنوار sai ko da hasken الحق.
ubangiji tabaraka wa ta'ala نور الحق shi ko haske na ubangiji يرتفع فيه الزمان zamani wa tartibu da jerin zamanin yana ɗaukewa a cikinsa haske na ubangiji in ya haska ma sai ya zamo ba bambanci tsakanin jiya da yau da gobe duk abin ya zamo ɗaya wala muriya fihi wala hala wala mustaqbala ba da ba yanzu ba nan gaba
أكثر ما يعلم الولي mafi yawan abin da wali yake sani نور الحق da haske na gaskiya da wani hasken ubangiji da ya haskaka masa أن الحادث الثنائي shi ne cewa abu kaza da zai faru ba makawa zai faru وأما أنه يقوى يوم كذا sai amma a ce wannan abin zai faru ne a rana ta kaza فلا يحصل إلا بالنزول ya wannan baya samuwa sai kun an sako zuwa isna da zamani a shi ko inda yake matsayinsa shi na Allah ai gaba yake da zamani eh fa zamani fi makani wa makani fi zamani wata tibi da jeranta zamanin وهو من الظلام shi ko yana daga duhu a wajen wanda suke na Allah na hakika بالنسبة in aka kwatanta da hasken gaskiya ومثل من يفعل ذلك yadda za a kwatanta wanda yake aikata irin wannan ka كمثل الشمس misali shamskarar rana ce إذا نزل من سمائها idan ta sako daga samanta zuwa nan ƙasa وأخذت mir'ata ba inda ma ja'alata zuri عندما a ta rike wata matsokaci wadda yake ta bayyana a ciki yayin da take dubanta قال a yace shi Ahmadul Mubarak قلت yace da shi فإن الحق سبحانه يعلم ما سيقوم ai ubangiji subhanahu wata'ala ya san abin da zai afku nan gaba وترتيبه da jeransa cewa kaza ne zai afku kafin kaza kuma ya san abin da ya gabata da abin da yake yanzu wa ma fil- da kuma abin da nan gaba da zo zo والولي ينظر بنوره gashi kuma ka ce shi wali yana duba ne da hasken Allah ينبغي أن يعلم ما سبق من غيره a ce kenan ya kamata a ce wali ya san abin da ya gabata daga wanda bai gabata ba ya san abin da aka yi jiya ya san abin da za a yi yau ya san abin da za a yi gobe a jere
يزول إلى درجة الظلام min gairi nuzuli min gairi nuzuli an yi alam ma sabaka min gairi nuzuli ba hakurin min gairi nuzulin ila darajatul zalam ba sai ya sauka zuwa darajar duhun ba
وقال رضي الله sai sai da تعالى Abdulaziz Allah ya kare dagare shi yace ذلك abin da yasa shi Allah yake haka لأنه تعالى أحد domin bani tabaraka ta'ala sanin sa ya kiwaye da komai والرب تعالى Allah subhanahu ta'ala mai iko ne mai karfi ne والعبد shi ضعيف ko bawa rarrauna ne وعلم العبد قاسر ilimin bawa takaitacce ne وبالجملة ai a gaba daya والعبد Bawa.
لا يحس بريبه.
ba a kiyasta shi da ubangiji tabaraka wata'ala وقد قال سيدنا الخضر وجلسه hakika shugaban maharuda ya faɗa ga shugaban mu annabi Musa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam ما نقص علمي وعلمك من علم sani الله na da sanin ka gaba daya ba abin da ya rage daga cikin sanin Allah إلا كما نقص sai ko kamar yadda wannan tsuntsu ya ya- da kotarsa ya ɗebe daga ko- ruwan kogin nan
قال رضي الله تعالى عنه sai da Abdul Aziz zai ce Allah ya ƙara yadda a gare shi وقد يتكلم الولي في شيء من الخير ta yi wali magana cikin wani abu da cikin abubuwan da za su faru albustaqbal kidan gaba ويخبر بها ya ba da labari da ita لعل أن درجة amma a sanda a gane ya sako ne daga matsayinsa وليس ذلك ba da labarinsa da haka ɗin ba wai saƙoye ba ولكنه قصور sai dai takaitawa ce ta himmarsa وانحدار عن عن ذروته a wato fadowa ne daga tsoron ruwan da shi yake kai وسوء الأدب kuma mummunan ladabi ne إن قصد إليها مع النبي صلى الله عليه وسلم in ƙasa da ila idan ya zamo ya yi nufi zuwa ya san wannan irin yadda annabawa Allah yake sanar da su إلا أن حالته عليه الصلاة والسلام sai dai halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama لم تكن على ما يريد a, ba ta kasance kazalika haka ba
على أن أكثر الأولياء الكاملين tare da cewa mafi yawan waliyai wanda suke cikakku رضي الله تعالى عنهم Allah ya ƙara yadda a gare su إنما يتكلمون فيها galabatar suna yin magana ne akan abin da zai faru ta fuskar kar an fi kar- an fi karfin su kamar dole ake musu su faɗa da hukuncin ikon Allah da yadda Allah yake sarrafa su subhanahu ala ma yurid duk da yadda ya nufa domin su waliyai Allah ya ƙara da gare su mabayyana ne ta ubangiji subhanahu wata'ala قال a sai da amadul mubarak yace قلت nace وأكثر ضررا ehe بحقي ehe في معرفة الأولياء wa muhala ta ce min hazal ba mafi yawan cutarwar da yake ya risku da wasu dangane da sanin walayyai ko cuɗanya da su a wannan babin ne a ɗauka cewa waliyi sai ya faɗi wani gaibi sannan da yake waliyi
أما في المعرفة dangane da sani su mutane فإنه لا يفرق ba sa iya bambancewa tsakanin buɗin ma'abuta duhu da buɗin ma'abuta gaskiya راجعون أن suna ɗauka على إقلومهم cewa duk abin da ya haura ilimin su من الكفر daga kashafi وعلى الأن abin da ya fita daga tsarin su daga abin da yake masu keta al'ada كمالا kikale wa haƙo wa haƙo wa a- wa a- wa haƙo wa haƙo wilayatullahi ta'ala liman zahara zalika alaihi cewa wai a ce sh- wanda duk wannan abu ya bayyana a hannunsa dole a ce waliyi ne wanda ko ba haka bane da a ce wani zai bayyana a yau ya baka labari da duk abin da za a yi a gobe sai an yi kaza sai wani ya mutu sai an haihu a waje kaza sai an- wannan ba komai bane ai ba komai ba ne eh ba ya nuna cewa shi dinnan na Allah ne ba نعم Eh, nuna na Allah wanda ya tsaya ga lamarin Allah wanda duk ya tsaya ga lamarin Allah to shi ne na Allah
فريق من الناس jama'a da yawa daga mutane يعتقدون suna ɗaukar cewa dukkan wanda ya kashafi ya ya bayyana wani abu da yake ɓoye ai lalle waliyi ne ويعتقدون أنه suna ɗauka wannan ma shi ne matuƙa وفريق آخر wasu kuma a cikin mutane يعتقدون ولاية suna ɗaukar cewa wanda a zahirinsa yake akan daidai ودام wanda ya dore musu azumi da tsayuwar dare ai waliyi ne وإن كان باطنه ko da zuciyarsa ta wofinta daga gaskiya ta wofinta daga Allah ta rataye da wani Allah alhali wanda yake waliyi shine wanda ba komai a zuciyarsa in ba Allah ba
فأما بالمخالطة amma dangane da cuɗanya فإن العبد shi bawa بعد أن يذكر الله bayan Allah ya masa gaba daga tarka haɗuwa مع ولي tare da wali wanda yake cikakke أن يكون برده min zalika alwali akasal matlubi min alwali ta yi shi mutumin nan ya zamo manufarsa bukatarsa daga wannan waliyin kishiyar abin da ake nema ne daga waliyin
فإن المطلوب منه domin shi wanda yake waliyi na Allah abin da ake nema daga gare shi أن يعرف العبد بربه ya sanar da bawa ubangiji ويعذره ya tsawatar da bawa daga duk abin da zai raba shi da Allah daga duk abin da zai yake daga Allah wanda mafi girma abin da yake yake bawa daga Allah shi da san duniya والبيع إلى آه، رأس الهدايا هو حب الآجلة ليس الدواء إلا في الاضطرار له da karkata zuwa kawace kwacenta
فإذا جعل العبد idan bawa ya haɗu يطلب منه كما yana nema daga waliyi ya biya masa bukatu da abin da yake nema اليوم على اليوم yau da gobe والسلام على الدين.
bare da bana ولا يسأل عن ربه amma ba ruwan sai tambaye shi daga ubangiji ولا كيف يعرفه ko kaka zai san Allah makata hulwale male nan sai ya kishi ya وأبغضه kishi
هو الظالم إن جاء من من مصيبته tanzulu bihi min alwali irin wannan ya ma ci sa'a za a ce in ya samu tsira daga wata musiba da za ta soka masa daga wannan wali dan ya je wa wali ba abin da ba abin da shi wali yake nema ba وذلك لأمور wannan ko dan wasu lamurra هذا cewa a ɗaya daga ciki أن محبة الولي shi wannan yanda yake son waliyin يسلم ba wai dan Allah bane shi ko wali yana neman wanda zai so shi ne dan Allah
إنما هي على حرف a soyayya akan wata bukata ce kamar wanda yake bautawa Allah ne ala harfi wa minan nas wa abdullah ala harf
والمحبة على حرف soyayya ko bisa wata bukata asara ce babba تكون معها الوسط ita ce ake samun waswafi tare da ita تظهرها الشاشة shaidanu su halarce ta غال عليها نور الحق hasken gaskiya baya saukan mata har abada ثانيها abu na biyu أن الولي shi waliyin يراه في تألف zai ga wannan muridin da wanda yake nuna kamar muridi ne da ya zo wajensa dangane da rataye da ya da duniya بعين الكثير cewa yana ainin yankewa daga Allah وهو يريد أن ينقذ alhali shi wali babban manufarsa ya tsamo shi daga duniya والعبد يطلب أن يزيده منها shi ko bawan wannan da ya je yana neman wali ya kara masa duniya kai ka je ana raba ana kokarin a raba ka da duniya kuma kana cewa a baka duniya
ثالثها abu na uku أن الولي shi wanda yake wali نعم idza sa'afa in ya taimaka masa a cikin biyan wasu daga bukatu قابل وجبال ya tare shi da sashen kashafi وقال للعبد المسكين بلغ da sai kuskure a ga wannan bawa ga naɗo
فيظن أن هذا huwan lazi an yi kusa da miyar wani ya ringa ɗauka fayar zunnu ya ringa zaton cewa irin wannan ne dama abin da ya dace a nufa daga wani
ولذلك dukkan wannan bata ne musiba ne ga ma'abucinsa Allah ya kare mu to sai ta shi kala
وهذه إلى صراطك المستقيم